الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله اصبروا وصابروا واستجيبوا لله وللرسول في تحريم الظلم علينا الله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه أولا ثم أمرنا بقيامة العدل ثم نهانا عن الظلم كما جاء ذلك في آيات كثيرة في القرآن والأحاديث النبوية الله سبحانه وتعالى يحرم الظلم بشتى صوره الشرك قد يكون ظلما ومن يشرك بالله فقد ظلم نفسه يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم وقال في لقمان رحمة الله عليه وإذ قال لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه والله سبحانه وتعالى يقول في إبراهيم وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين عباد الله يقول الله عز وجل في محكم تنزيله لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يقول ابن كثير في تفسير هذه الآيات أي لا تحسبن الله ظالما أما يعمل الظالمون إذا أنظرهم وأجلهم إنه غافل لا تحسبن أن الله غافل إذا أجل الظالمين لا تحسبن أنه غافل عنهم ومهمل لهم لا يعاقبهم على صنعهم بل يخفي ذلك عليهم ويعده عدا يوم القيامة سبحانه وتعالى يقول إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار عباد الله يوم القيامة يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وقد خاب فلا تسمع إلا همسا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومعنى وأفئدتهم هواء في تلك الآية يقول الله عز وجل وأفئدتهم هواء يعني أفئدة الظالمين يومئذ هواء أي قلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والخوف إنا لله وإنا إليه راجعون عباد الله أطيعوا الله سبحانه وتعالى وأطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يأمر دائما وأبدا بالخير وينهى دائما وأبدا بالشر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة سبحان الله ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة اللهم أجرنا من النار يا مجيب اللهم أجرنا من النار يا مجيب يقول قائل أما والله إن الظلم شؤم ولا زال المسيء هو الظلوم إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تستمع الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الله ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم الظالم الظالم هو الملوم لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه أولا كما سبق أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه فالظلم إذا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة عباد الله اجتنبوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة اجتنبوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين يا كوباين الله hudubar mu har yau sai a yi haƙuri a daure duka dai jaddada magana ce dangane da abin da ya shafi zalunci ma'ana hani akan zalunci in an ce zalunci shi ne yin abin da ba daidai ba ko shirka ko ɗaukan hakkin wani duka waɗannan nau'o'i guda uku Allah subhanahu ta'ala ya hana su cikin alkur'ani mai girma Allah yana magana da annabawan Allah yana ce musu kada su yi zalunci shi ma yace ya hana wa kansa zalunci saboda haka kamar yadda muke maimaitawa doka ce take farawa daga gida Allah ta'ala shine asalin mai adalci amma duk da haka yace inni haramtu zulma ala nafsi ni na hana zalunci wa kaina kuma na sanya shi haramun a tsakaninku kada ku yi zalunci kada ki tauye hakkin wani wala tabkhasun nasa ashya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin kada ku tauye wa mutane haƙoƙin su kada ku yi tabarna a bayan ƙasa kuna masu fasadi kuna masu yaɗa barna a bayan ƙasa ta hanyar zalunci zalunci da kaɗan ɗinsa da mai yawansa sunansa zalunci ya bayan Allah mu kiyaye haƙoƙin mutane muna waɗannan maganganu a lokacin da waɗansu daga cikinmu ba su da sana'a sai ɗauke-ɗauke a shiga gida da daddare a shiga gida da rana a ɗauki kayan masallaci a ɗauki kayan gidaje a ɗauki kayan gonakai wannan faranan tashin alkiyama duk wanda ya haka zai ga abin da ya aikata a gaban Allah subhanahu wata'ala ranan da babu dukiya babu wani gata da zai maka amfani sai wanda ya je wa Allah zuciyarsa garau yau musamman idan kana unguwannin da suke gefe ba za ka iya fita ko iyalinka ta fita da rana ma sai a shiga maka sata waya ne na lantarki ƙananan yara mala in kaga irin ta'adi da ta'asa da ake yi kuma kowa ya ta'adin nan gidan ubansa zai koma abin da ya kamata mu zaunar da yara mu nuna musu haƙƙin ɗan adam ba wasa ba ne Allah subhanahu wata'ala mafi yawan wani lokaci abin da yake shafan mutum ƙarshen rayuwarsa sakamakon zalunci ne wato zalunci ba a yin sa a share kalau tun daga duniya ba a zalunci ka duba ƙarshen manya-manyan azzalumai daga cikin kafirai waɗanda suka yi ɗagawa suka saba umarnin Allah subhanahu wata'ala a musu magana in abu ba naka bane kada ka dauka yanzu maganan ka samu abu ko ka tsinci abu kai cigiya yana fama ya zama tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi umurni ayi cigiya kada ka rike kayan mutane kada ka dauki abin da ba naka ba aje mutum yayi wata da watanni yana noma amfanin sa a gona rana daya mutum zai je ta da amfanin nan a aiki gaba daya sauran maganar sai an hadu a gaban Allah to gaban Allah ba za a je bane za a je mu ne muke ganin abun da yawa fa amma a wurin Allah kusa ne innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba kuna ganin sa a nesa Allah yace mu a wurin mu kiyaman nan kusa ne shi yasa Allah subhanahu wataala yace a iktaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun wani wuli yace ata amrullah fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun iktarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar yace kiyama ta zo saboda a wurin sa akwai abin da malaman balaga suke cewa i'tibaru ma sai yakunu a fadi abu a zo da shi da sigan mabi kamar ya faru me yasa li tahaqquqi wuqu'ihi saboda tabbatuwan faruwarsa wane ya kaɗe maka riɗi wane ya buge maka shinkafa wane ya buge maka dawa ya yi ba ni kayi ya je da sunan kale to ranan tashin alkiyama za a haɗu shi yasa yace za a yi nadama idan abokanan shari'a suka haɗu a gaban Allah ranan tashin alkiyama shi kuma Allah gaskiya ne Allah adalci ne dalika bi anna Allah huwal haqq wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin Allah shine gaskiya mai bayyana gaskiya wane ya yi abu ya ɓuya to ranar tashin alkiyama zai fito fili yau matubular sara'iru ranar alkiyama ba haka Allah ya ce ba yau matubular sara'iru ranar da asiri zai tonu an yi sata an yi cigiya da ɓarawon shi ma an yi cigiya da shi sai ranar tashin alkiyama asiri ya tonu in ka waiwaya sai ka ga na kusa da kai ne in ka waiwaya sai ka ga wanda ka san shi ne in ka waiwaya sai ka ga wanda ka yadda da shi ne to mutum ya zaɓi ya ji kunya a lahira a kan na duniya? mu kiyayi zalunci akwai bawon allah da babur fa babur mutum ya ajiye kafin ya shiga gida ya mika cafane ya fito ko ya shiga gida ya uzurinsa ya fito mutumin ya ɗauka kuma yana da alaƙa da cikin gidan aka yi waya ya ce shi ya ɗauki babur amma yana dawo da ita har yau baburan mutane nawa aka ɗauka an kama barayin babura suka ce ga inda suke kaiwa ga wurin da yadda suke yi ga ayyan lokacin da ake fita da shi kuma a hakan da ake ta tafiya nawa za ka sayar iya tsadan babur dai miliyan ɗaya ne to ta makami a rayuwa irin ta duniyar yanzu nan kuma a je ka tara wa kanka hisabi mai yawa ka tafi baka ɗauki kayan kowa ba ma yaya aka ƙare bare kuma ka tafi ka zalunci wannan ka cuci wancan ka zagi wannan manzon Allah shine yace babu fallasashe wanda yayi asara gaba da baya kamar mutumin da yaje lahira musulmi ne yayi sallah yayi sadaka yayi azumi haka annabi yace ko duka yayi ayyukan kuma Allah ya karba ga lada amma zai zo gaban Allah kad zalama hadha wa shatama hadha wa akala mala hadha ya zalunci wannan ya zagi wannan ya ci namansa ya ɗauki dukiyarsa sai ana kakara ana ɗaukan ma'ana ladan nasa ana biyan mutane ana ɗaukan ladansa ana biyan mutane in ladansa ya ƙare mutane kuma ba su ƙare ba sai a ce to a riga ɗauko zunuban mutanen ana lafta masa kaga asara na ƙarshe kenan kuma abin da zai faru kenan da mai taɓa dukiyar wani in abu ba naka bane kar ka ɗauka gara ka tambaya inda bugata gara ka nemi izini a wajen mai shi shi yasa annabi yace kafin mutum ya mutu ya nemi duk wani abu na zalunci ya halatta shi ko ya biya ko ya nemi a yafe masa wannan zaluncin ba ƙaramin sharri ba ne yana hana ci gaban rayuwar mutum ƙarshensa ba za ta yi kyau ba kwanciyar kabari wahala a tashi ranar tashin alkiyama kuma ya ɗanɗana kuɗarsa kiyamar nan fa gaskiya ne mu kiyayi zalunci mu kiyayi taɓa abubuwan da ba namu ba Allah ya turo annabi Shu'aib yana faɗa wa mutanensa wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku tauye haƙoƙin mutane kada ku rike kayan mutane kada ku wani baya rayuwa ma sai akan kayan zalunci shi rayuwarsa da haɓakansa da arzikinsa duk ya ta'allaka ya kare akan kayan zalunci mu je ina zalunci fa ba attajiri ba talaka ba shugaba ba wanda ake shugabanta kowa wani wata tsiyar ma in talakan ya maka wallahi sai ka tsorita talakan bai sa riga mai kyau ba bai ci abinci mai kyau ba baya kwana a wuri mai kyau amma in ya tafka wani zaluncin Allah sai ka tsorita ai su ma manyan shugabanni da attajiran su ma suna kukan talakan akwai fa wanda aka bashi dubu ɗari aka ce je raba a mutane da kyar ya raba dubu sha biyar ya kira ya ce kowa ya samu saboda yana ga ba wanda aka ba su ba su da alaka da mai bayarwa talaka to mun ji ka ba da dubu sha biyar saura nawa saura tamanin da biyar ko kwana nawa za ka cinye shi yaro karami yanzu yara ƙanana yaro karami ne fa yanzu zai ci dubu goma a cikinsa abinci ɗaya kawai dubu goma a abinci inda za ka ci garau ne ka yi abin da kake so za ka ga dubu goma ma sai ka yi ciko shikenan sai mutum ya yi sati dubu tamanin da biyar ya kare bai yi almubazzaranci ba bai yi caca ba an kada shi ba sannan kuma sauran hisabin yana nan yana jiransa a gaban Allah ya manta Allah kuma bai manta ba ahsahu Allah wa nasuhu Allah ya kiyaye abin da ya aikata amma kuma mi Allah ya kiyaye shi kuma ya manta sai ya je lahira kuma wa badalahum ma lam yakun min Allah ma lam yakunu yahtasibun sai ya bayyana musu abin da ba sa tsammani haƙi komin karancin sa yanzu waɗannan sace-sacen da ake yi na sha faɗa da fa barayi daga wani wuri suke zuwa su yi sata in an kama barawo dai sai an kama barawo goma da kiyar ka ga guda biyu ƴan ƙasa indijin amma yanzu in an kama goma to in Allah yarda goman nan gaba ɗaya ‘yan ƙasa ne ko kuma tara da motsi ɗayan sai ka samu wake-wake ne ko mamansa ‘yar nan ne babansa ɗan wani wuri haka dai duka an gudu ba tsira ba ne yara ne da iyayensu da komi wani ma ya yi wannan ta'asa aka cewa a tausaya masa wai maraya ne na ce a ƙarya ne shi maraya da ya balaga ai ba maraya ba ne a shari'ar musulunci ya fita ai ku hukunta ku zuhu fa gulluhu ku hukunta shi amma ana gani yaranka nawa kake zaka zaunar da su kace ban yarda ku taba kayan wani ba ko bayan raina ai shine wasiya mai kyau shine wasiya na alheri ba wai ka barwa yara arziki ba an barwa yara arzikin da yawa yau sun dawo suna bara bara wani kuma iyayensa sun da su sun bar shi ba kobo amma yau kuma ya zama maganarsa ake yi arziki na Allah ne ka bar yaro da tarbiyya ka bar yaro da nagarta ka bar yaro da maka addu'a shine ribanka ba wai ka bar shi da dukiya ta haram kuma ba shi da tarbiyya ko kuma ba dukiyar kuma ba tarbiyya wannan shi zai je ya sata ya taba kayan wani inda hannunka ko bayan ka mutu kai ma fa sai Allah ya baka kamasho sai ka yaga faman ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara abinda ake nufi kenan ai danka Allah zai tambaye ka manzo Allah ya faɗa a Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa sai Allah ya tambaye shi yaranka biyar yaranka bakwai yaya san an kamo yaro ya kace kai baka ma san inda yake kwana ba wallahi to Allah kuma zai tambaye ka kana kiyon tinkiya kana kiyon saniya kana kiyon kaji da kaga ɗaya babu zaka je ka nemo shi mutum zaka gani a cikin dare yana haskawa da toci yana neman saniya ko akuya amma yarka ta tafi kwananta biyu ba ku haɗa ido ba kai baka ma sani ba daga miso ta ɗauka ta tafi biki bauchi kai ma baka damu ba kuma Allah zai tambaye ka Allah ya ce zai tambaye ka ashe wajibi ne ka yi bet check a gidanka bercek shi ne ka duba kafin ka rufe gida ka tabbatar kowa yana nan wai sai a ce ma gida ma sare ne wai akwai sare sare gida shi ne ba kofan matukunna so a kowane awa za ka iya shiga gidan a kowane awa ba ka iya fita daga gida yara ƙanana wasu ba su da aiki sai ɗauke-ɗauke waya yanzu wayarin din wannan masallacin da ya kewaye masallaci na haraba ba inda ba a cire ba da flyer mutum zai zo ya yanka ya zare to an sace wayan masallaci wayar Allah bare wayar gidanka wayar masallaci wayar Allah ce sauran hisabin sai a gaban Allah ko kana ga Allah zai bari abinda hudubar ta ce kada ka yi tsammanin shiru da Allah yake yi wa azzalumai suna zaluncin kuma suna tafiya garau wannan din alheri ne a gare su Allah ya ce muna tara musu ne zuwa ranan da ido zai rena fata ba haka yace ba mutiina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa za a gansu a dorace ranar tashin alkiyama Allah ce ta lala ne mai kaman sake shi ne wani ma zai ce wai an yi ta addu'a an yi ta addu'a a yahudawa har yanzu ba abin da Allah ya musu to wannan din sai ya nuna mi sai ya nuna addu'a ba kyau kenan ko sai ya nuna Allah ba zai iya ba ko sai ya nuna ba Allah za a roga ba haka wani zai gaya maka to wannan din ya fi hatsari ka yi zalunci kuma ka gan ka garau ya fi hatsari domin mutum zai ƙara ɗagawa da wannan din ya gama abin da yake yin kamar ba laifi ba ne kuma wallahi babu abin da ya fi muni irin zalunci ranar tashin algiyama mutum ya je da haƙƙin wani lahira zai rena fata idonsa zai rena fata zai rena kansa a kiyayi zalunci da babbansa da ƙaraminsa Allah ba zai hana abu a banza ba fa inna laha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi Allah ya hana zalunci Allah yana hana zalunci Allah yana umurni ayi adalci saboda shi kansa Allah mai adalci ne yace ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard yace ya kai Dawuda mun sanya ka wakili khalifa a bayan kasa fa hukum bainan nasi bil haqq kai wa mutane hukunci da gaskiya wala tattabi'il hawa kada ka bi son zuciya fa yudillaka an sabilillah sai wannan din ya badda kai daga hanyar Allah innal ladina yadilluna an sabilillah duk wanda suke bacewa kuma daga tafarkin Allah su bar hanyar Allah su bi son zuciya lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab ba sai na fassara ba lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab azzalumai kenan Allah yace suna da azaba mai tsanani saboda abin da suka manta cewa akwai ranar hisabi akwai ranar sakamako randa mutane za su bi Allah sak amma in baka bi Allah tun daga duniya ba aikin banza kai domin ranan kiyama ba dan gadaga ba wanda zai ce ma bai samu bane wanda duk ya samu wai kowa ya samu rana zai yi mi wai zai shanya wannan fa izgilanci ne wai kowa ya samu rana zai yi shanya kowace gauta ja ce yawonka ne yayi kadan ranka ya dade Allah da ya hana zalunci wanda yayi kuma zai hadu da Allah wanda ya yi kuma zai haɗu da Allah wannan zalunci tsakankaninmu kenan mai kuskus ya yi lebura ya yi ɗan barema ya yi arkomi ya yi mai kasuwa ya yi mai aikin gwamnati ya yi ko ba haka ba ne yanzu akwai wani yana aikin gwamnati fa a misau station ɗinsa misau primary assignment ɗinsa amma ya tafi taraba wai neman kuɗi na ce ka bar aikin manto ai ana ritaya a aiki ka rubuta ka ce ka gaji ka bari ka tafi neman kuɗin sai na ce in kuma baka kiyaye ba yadda ka tafi yadda ka tafi haka za ka dawo ko a dawo da kai ha shi wannan din ba zalunci ba ne zalunci ne an baka takarda ka cika ka ce ka yarda za ka yi aiki kuma ba ka yi shi ma wannan din akwai bayani a gaban Allah sai kuma uwa uba zaluncin shugaba zaluncin manya saboda haka kashi ma ana magana na ƙasa ya ɗauka shi kenan na ƙasa shi ya jawo na ƙasa shi ya jawo to ranka ya daɗe mutuwan kasko za a yi da kai irin wahalan da kuke gana wa mutane babu maka mutane suna magana wanda baya magana ma yanzu ya fara masu haƙuri wanda ba sa magana ma su ma sun fara kuma kullum kai a ce ma Allah ne kawai Allah wadaranka ka gallaza an sha wuya a zamaninka ba a ji daɗi ba a zamaninka kuma kana ta tafiya a haka wallahi na faɗa ka je gidajen gwamnatoci babu abin da aka daina komai fa yana tafiya zuwa can za a fito da motoci a sha mai kamar litan mai bai koma sama da naira dubu ba Allah kai ka ɗauka naira hamsin hamsin ne man manyan motoci a sha a yawo a shiga jirgi a yi hidima abinci a ci a zubar har yanzu ana yi ba a inda ake yi mu kuma nan kowa idonsa ya rena fata kamar mun haɗe alkurani kuma wannan abun ya faru Allah ya yi shiru shi kenan Allah ba gangan ba ne wallahi wallahi Allah ba gangan ba ne Allah ba zai bari ba inna rabbaka labil mirsad Allah yana gani kuma wallahi zai maka hisabi shi yasa yace zaka yi nadama idan muka hadu ranar tashin alkiyama inda Allah tasmi'ul khasum a wurin Allah abokanan shari'a za a hadu ko kun yafe ba a hadu wani bai shiru wani bai yi magana ba mashi bakin sa alaikum ma amma Allah ya gani ko bai gani ba wani bai ce komai ba kuma masu magana yanzu ai sun fi yawa da ka motsa ba a ce kai ana shan wuya kai Allah ne kai Allah ya saka mana kai Allah ya sa ya mutu ko wani kuma ya yi shiru to Allah in an yi zalunci sai aka yi shiru wanda aka zaluntan bai ce komi ba shi kenan wanda ya zaluncin ya ci bulus kenan kake tsammani Allah zai yi haka a'a ai Allah ka riga ka saba masa da aikata zalunci ko wancan ya yafe sai Allah ma ya yafe maka wanda ya zalunci laifi biyu yayi har hakkin bil adama da hakkin Allah me hakkin Allah shine ya ce karka zalunci kuma kai so ko mai wanda ka zaluntan ya ce ya yafe to akwai magana cewa ka saba wa Allah kuma shi yasa yace babu mutum da Allah zai danka masa wani abu na mutane a hannunsa ya mutu ranan da ya mutu abinda huduwa ta faɗa kenan ya mutu yauma ya mutu jama'a annabi Muhammad ne yake maganan nan ya mutu ranan mutuwarsa wa huwa ghashun li ra'iyatihi alhali yayi ha'inci a abin da aka bashi amanan illa harrama Allahu alaihi aljanna fa sai Allah ya haramta masa mi aljanna in Allah ya haramta mutum shiga aljanna saura mi saura wuta saura wuta duk wanda yayi haka haka manzon Allah ya ce sai ya shiga wuta shi yasa wani in yayi sa'a ma ya mutu lafiya kenan amma wasu a tun daga duniya ga rabin jikinsu ya shanye sai ga mutum da sanda kuma duk sandan da ya rike zalunci yana nan za a je inna rabbaka labil mirsad akwai hisabi an hisabi gaskiya shi yasa Allah yake wa'azi yayi shi yasa da ya gama maganan kar ai zalunci yace ya izukum la'allakum mi tazakkarun Allah ya muku wa'azi ko za ku dauka abin da ake yi da kayi magana kayi magana da ka samu matsayi kai ma sai a ji shiru da mutum ya samu matsayi sai ka ji shiru sai ta ai damun mutane ba a gane wa yadda gwamnati take bane an gane mana gwamnati fa wayamce ba wani ba a gane ba kowa ya gane kowa ya gane yadda gwamnati take ta ce ba sani bane abin da ake samu da abin da ake abinan spending da wane ne a yi kaza ga suna ana misplacing priorities a fili idanun kowa yana gani kana bugatan abinci ana maka wani abu daban kana bugatan magani na rashin lafiya ana maka wani abu daban wanda ba shi ba saboda wani zai samu kuɗi har yanzu ana biyan kujeru maka a mutane fa na banza sace fadirar gamman ta biya wa mutum ɗari kujera don mi za ta biya wa mutum ɗari bayan mutane in ka je aikin hajjin ka dawo ma tuwon za ka nema misplacement na priority kuma ba wanda ya saka Allah ba inda yace dole akai mutane aikin haji babu aikin haji walillahi alal alal nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila Allah ya wajabta wa mutane su je aikin haji wanda ya samu iko in baka samu iko ba kai ta sallanka a masallacin minista kai ta sallah kuma Allah zai karba kuma zaka shiga aljanna insha Allah ba ka da arziki da za ka je aikin haji ka yi ta sallanka a masallacinku a alumri kuma Allah zai karbi sallan so zalincin ya yi yawa tura kuma ta kai bango mutane an rasa yadda za a yi ana ta tafiya haka kuma amma ba a daina cire kudade a yi wasu abubuwan da ba su bane ba su bane ba wanda zai ji tausayinka ɗanka ba lafiya an rasa ya za a yi ba mai kula ka ba ka da abin da za ka ci ba mai kula ka ai mun faɗa wannan gwamnati daga sama har ƙasa galibi hakan duk wanda ya bar aiki to ko ya shiga aku ko kuma dama-dama duk mutumin da ya bar aiki mafi yawa in dai musamman wanda ya dogara da aikin gwamnati ne kawai to sai yara ne in yana sa hula da ya ta zauna masa kaf to in ya sa ta yaka kawai ta yi ruwa kuma itan ne sai wanda daman ya gane dawar garin ya raba kafa yana kasuwa yana sana'a yana noma yana kiyo ko wani buge-bugensa kafin a ce za ka ganshi ya ganu amma ba ka in ka ganji sai ka dauka yayansa ne wallahi kuma ya yi aiki har ya yi ritaya ana ce masa darekta ai na faɗa ai ta ziga ka ziga wan banza ana ce ma darekta ba ko kuma aljihunka abincin gidanka ba yana gagaranka shi ne dalilin wasu ma na yin sace-sacen dukiyar gwamnati ta ce dole wasu kayan investing haka 'yan boko suke cewa wai investing ka kayan investing ba wani babban investment shi ne takawa wata zawwadu fa inna khaira zadi takawa investment din shi ne azadu ta zawwadu Allah ya ce ku yi tanadi amma a tanadin ba abin da ya fi tsoron Allah so su ma da azzalumai kanana da manyan azzalumai duka za a hadu a lahira lahira kuma jama'a an kama hanyarta ko ba kama ba an kama a in kaga ana mutuwa da wuri da sauri-sauri yadda uh, mene red na mutuwa karuwa yake yi da unguwa sai a yi wata uku ba wanda ya mutu amma yanzu in ba a mutu yau ba da za a mutu gobe in ba a mutu gobe ba za a mutu jibi in ba a mutu da safe ba za a mutu da yamma ai ana gani wannan din fa duka alama ne na abun yayi kusa ya an iso laushi lahira dole wallahi haduwa da Allah dole hisabi dole aljanna ko wuta dole fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir lalle wasu sai sun shiga aljanna lalle wasu kuma za su shiga wuta Allah ka sa mu ga kanmu a gidan aljanna Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal shirka wal mushrikin wansur ibadakal mu'minin Allahumma man aradana wa arada al islam bi sharrin fa ashghilhu bi nafsi Allahumma rudd kaydahu alayhi Allahumma rudd kaydahu alayhi Allahumma ja'al khayra ayyamina yawma nalqaka fihi Allahumma ja'al khayra ayyamina yawma nalqaka fihi Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina Allahumma waffiq a'im أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ارزقنا بالشهادة عند الموت اللهم ارزقنا بالشهادة عند الموت اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله